اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله يا قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله أتيك بدا كراتمنا تفسيرة الأنام في أن العلم هو الإمام وعلم الشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم yana faɗin darajar ilimi da falalan masu ilimi ƙala alaikis salatu wassalam ma'aikin allah tsira da aminci ya tabbata gare shi ya ce ya shafa'u yau malƙiyamati salasatun abu mutum uku su allah yakan ba su dama su ceci al'umma ranar ƙiyama na farkon su al'ambiya wa annabawa ubangiji su wani ce man zalle da shi wani inda ho illa bi izinihi to wanda allah zai ba su izini su yi ceto annabawa su ne farko sun mal'ulama sannan malamai sun da shahada'u sannan shahidai kada rawi mai ruwayan wannan hadisi ce fa'azin bi martabatin hiya wasidatun bainan nubuwati wa shahada abu mai girma ya bayyana da martaba na malamai wanda ya zamo tsaka-tsaki da aka gabatar da an biya'u sai aka kawo ulama'u sannan aka kawo shahada'u wato sun zama tsakiya kenan daga annabawa sai su wannan yana nuna darajarsu kenan ma'azin jabal kala alaihi salatu wasalam ya ce ma'aikin man allah ya ce ta'allamul ilma فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسهيب تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام yace ku nemi ilimi domin neman ilimin ma kawai abin da yake jawo a nemi ilimi tsoron Allah nema a je a nemi ilimin shi kuma ibada ne wa muzakaratuhu a zauna ana karatu don a fahimce shi shi ma kamar tasbihi ne wal bahasu anhu bincike ka gano wani abu a cikin ilimi jihadi ne wa ta'limahu ka sanar da mutane kuma sadakatun sadaka ne wa bazluhu li ahadihi qurbatun ba da shi ga ma'abotansa kusata ga Allah ne me yasa ya ce haka da annahu ma'alimul halal wal haram dan da ilimi ne zaka gano wannan abu halal wannan abu haram wa manaru subulil jannati wa anisun min al wahsha sannan shine hasumiya kaza hasumiya wajen kiran sallah daga nesa kana hange inda yake to shi ilimi shine hasumiyan hanyar shiga aljanna wa nisun shine mai ɗebe kewa min alwahashati daga bikinta in ka rasa ilimi sai ka rasa abin fira in kana da ilimi zai ɗake maka wa wasahibu fil wuhuda shine sahibinka in ka zan baka da kowa in baka da abokin fira ba sai ka dauko littafi ba ko wanda bai da littafi ba da zaran ka rasa kana kai kadai sai ka ɗauko littafi wal muhaddisu shine mai maka taɗi fil halwati a lokacin da ka kaɗaitu ba komi wad dalilu ala sara'i shine dalili wanda zai nuna maka bisa hanyar sauki wadda ra'i da hanyar da zaka cutu wasilahi ilimi shine makami alal adai bisa abokan gaba wazainu ado ne inda akhillati wajen abokai yarfa'u Allah bihi aqwaman Allah yana ɗaukaka wasu mutane da ilimi fa yaj'aluhum fil khairi qadatan hudatan ya sanya su shagorori masu shirya ga alkhairi yuhtada bihim wanda ake shirya da su wa an yummatun fil khairi shugabanni a cikin alkhairi yuktaba bi asarihim wanda ake koyi da gurabansu wa yuktada ake koyi bi af'alihim da ayyukansu wa yuntaha ake tukewa ila ara'ihim zuwa ra'ayoyinsu duk ra'ayin ka in ka je wajen malami sai ka gana shi yafi targabul mala'ikatu fi khalqatihim mala'iku suna kwaɗayi su zauna a ƙawayen da malamai suke wa bi ajini hatiha ta masuhum mala'iku suna shafan su da fukafukin su ba sani ba wa fi salatiha ta lahum a cikin sallan mala'iku suna neman gafara ga malamai hatta kullu radbin waya bisin kai ba ma mala'iku ba duk wani ice ɗanyi da busashe na nema musu gafara wa hatta hitanil bahari har dai kifayen cikin teku wa hamamuhu da kwarinsa wa siba'ul barri da zakokan sarari wa nan amuhu da dabbobin wa sama'u da sama wani jumuha da tauraron sama me sa haka li'anna al-ilmu hayatul qulubi min al-ama dan shi ilimi shine rayuwar zuciya daga makanta shi makantan ido a wajen ma'abota sanin allah ba makanta ba ne makantar zuciya ne idan zuciya ya makance bai iya ganin alhairi gaba daya amma in ido ya makance sai ta aikata alhairi to su malamai da su ne suke raya zuciya ya rasa makanta wa nurul absar min zulami haske ne na gane-gane daga duhu wa kuwatun da karfi abdani jikuna wato karfin jiki ne min al'abi daga rauni يبلغ بالعد منازل الأحرار باوا الإلمي يكن كي باوا يكيم أو متعين آي in ka duba cikin hadisin mazala sallallahu sabbai sukan goya bayi har su zama malamai har ya zama an dora su akan mulki akan yaya wata rana na manta hadisin wani sahabi ya gamu da wani ya ce wai waye yake halifanci a wuri kaza ya ce wani ne yana cikin yaya ko bayi ya ce yayan bayi ne wani fa wani ba sai da kira ya wurare daban-daban har wajen ya ce allahu akbar allah yana ɗaukaka wasu da ilimi ya soke wasu bawa ne aka sayi shi ya zama malami har ya zama mai sarauta wata fakuru bihi ya ajal bisiya tunane nan wa majalisul muluki zai kai masaukin yayaye da majalisar sarakuna wa darajatul ula da daraja maɗaukaka fi duniya a nan duniya da lahira wa tafakkur fihi tunani a cikin ilimi ka gano wani abu ya adulu bi siyami ya daidai da ladan azumi wa mudarasatuhu karanta shi bil qiyami da tsayawa a kansa bihi yaqa'u Allah da shi yake bi ake bin Allah wa yumadu ake bauta masa wa bihi da ilimi ne yi majjadu ake girmama Allah wa yuwahhadu ake kadaita shi wa bihi da ilimi ne tusalul arhamu ake sadar da zumunta dama Allah ce wata kullu allazi tasalu nabi wala rahama wata kullu rahama to idan maka san ilimi ba za ka yi kasa da zumunci wa bihi da ilimi ne urful halal ake san wannan halal ne wal haram na haram Abu Hurairah kala yace kala alaihi salatu wassalam ma'aiki tsira da amince tabbata gare shi yana cewa إذا مات العبد إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بالخير abu huraira ya rawaito wannan hadisi ce idan mutum ya mutu aikinsa duk ya yanki in ka mutu ai ba sauran sallah ba sauran azumi ba sauran sadaka ba sauran sada zumunci komi ya yanke an sa a fayil ɗinka an sa ma a wuya sai ranar kiyama ka je ka karanta a hisabi ba wani abin da zai je maka sai dai abubuwa guda uku sadakatin jariyatin sadaka magudaniya sadaka magudaniya yana da yawa gina makaranta gina masallaci yin rijiya mutane su dinga shan ruwa duk wani abin da ko ba ka zai ta gudana to wannan aikin bai yankuwa gare ka a wani ilimin ko ilimi yun tafa'u bihi wanda ake amfana da shi na karantar da wani yana samu kamisho shi ya karantar da wani an samu kamisho biyu an samu wannan kamar bashin banki kamar bashin banki riba ba dan zai haihu jikan ma zai haihu tantaba ko zai haihu to haka nan idan ka karantar to shikenan wanda ka karantar din da ilimin nasa na amfani da shi don ko ba komi daidai ce ka Allah ji kan malamanmu Allah ji kan malamanmu shi ma wancan da ya karanta zai ce haka ko ma yana da haka nan an waladin salihin ko ɗa na gari ya lahu wanda zai ma babansa addu'a da alkhairi duk abin da ɗan yana alkhairi za a rubuta mu uban alaihi salatu wassalam kala ya ce idza sa'altum alhawaija fas'alu hannas idan kuna roƙo za ku roƙi abubuwan bukata ku tambayi mutane suka ce ah ya rasulullahi wa manin nas suwaye mutane annas suwaye mutane kale ce ahlul qur'an wanda suke dauke da alqur'ani to ashe sauran ba mutane bane nasa nasu ne ba nasu ba ko mutum da insanu al-insanul kamil mai dauke da qur'ani kila aka ce ma annabi sun man sannan kuma wane kala ya ce ahlul ilmi masu ilimi kila aka ce sun man sannan wane ce asabbahul wujuhi wanda kuka ga fuskansa shar ba mai daura fuska ba kala rawi mai ruwa ya ce almuradu bi ahlil ilmi bi ahlil qur'ani abin nufi da ahalin qur'ani ba wai kawai wanda ya haddace ba man ya hafazu ma'anihi wanda ya kiyaye ma'anonansa domin ka duba hadisin muwatta wanda ibn abbas yake ruwaitowa yana cewa a wancan lokaci suna zamani wannan zamanin makaranta kaɗan ne masu kiyaye haddi sun yawa su zamanin sahabbai duk yawansu su dubu ɗari da dubu ashirin da hudu da mutum bakwai kacar suka da haddace ƙur'ani hadda ne a haddace daga makara hannasa mutum bakwai ne aka tabbatar me yasa bai yawa ba so ba haddan ba me Allah ya ce ai me Allah ya ce bari hududu ma'anin suke haddaciya Allah ya ce ai kaza Allah ya ce a bar kaza Allah ya ce a kaza to Abdullahi bin Amsa yana cewa muna cikin zamani qalilun qurra'uhu makaranta kadan kasirun fuqaha'uhu masu fahimtar Qur'anin da yawa amma wasayati alaika zamanun ga wani zamani can na ruwa ina hani kasirin ƙurra'ahu ga karatu da yawa dalilin fuqahu ba a san abin to anan dai ba haddan kaɗai ba kiyaye ma'anan in ka san ma'ana shi alkur'ani kullum yana zance da ni da kai ne da gobe da jibi ba wai tarihi ne tsoho ba ko ya alkur'ani ya ce inna allaha ya mulu bil adli wal ihsani kada ka dauka wai abin da ya wuce da da wayin halin fasha wal munkari da kai yake yi na yanzu ka kiyaya ka bi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan ko maka da za sabila duk abin da alqur'ani ya shekara ayi in kai to kai mahaddacin alqur'ani ne in ka bari kai ma in ko baka yi ba kai mahaddacin harufin qur'ani na ala alaihi salatu wassalamu man amara bil ma'rufi duk wanda ya horo da ya kamata wani haye hani anil munkari ga abin kifa huwa khalifatullahi fi ardihi ya zama halifan Allah a kasansa wa khalifatu kitabihi halifan littafin Allah wa halifatu rasulihi halifan manzon Allah wa dunya sumullahi alqattali li ibadihi fakhuzuha minha biqadri summi fil arwiya la'allakum tanjuna yana maka kashe ne a kan duniya kaga duniya guba ne na allah mai kasa bayi guba ne na allah mai kashe bayansa faho zo min haƙuri haƙuri kudan ɗiba kaɗan bi ƙadar sun mi gwargwadon guba ɗin gwargwadon guba fil adwaiti a cikin magani la'allakun ko kutan juna kwatsira yana maka ishara in ka ɗebe ta da yawa to kaɗan dai ban isa mai yawa bai wadatarwa duniya ba kaɗan ba zai ishe ka ba mai yawa kuma ba zai wadace ka ba in ka samu kaɗan kana neman ƙari in ka samu mai yawa ma ba za ka huta ba to ɗiba kima ka tsira ƙala rawi al'ulama dakhilu na fihi malamai sun shiga cikin salli annahum domin su ne ya na suke cewa haza haramun fajtanibuhu wannan abu haramun ne ku nisance shi wa haza halalun wannan halal ne fa zuhu ku karbe shi في الخبر اتكين حديث العالم نبي malami matsayinsa kamar annabi ne sai dai lam yuha alaihi ba a masa wahayi kala alaihi salatu wassalam maki Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kun aliman aw muta'alliman aw mustahibban aw muhibban la takun al-khamisa fatahanuka to yana baka shawara idan dai kana duniya in zai yi maka ka zama malami alheri ya kare duka in ba za ka iya ba zama muta'alliman mai neman sani in bai samu maka ba ka zama musulmi an mai saurare mai malamai suka ce au muhibban ko mai son malamai la ta kunil khamisa kar ka zama na biyar mai kin malamai mara sauraron malamai in haka ya faru gare ka fata halaka sai ka halaka qala rawi wajhu tahqiq fuskan tabbatarwa baina hadhihi riwayati tsakanin wannan ruwaya da wani ruwaya al-ukhra wahi ita ce qala alaihi salatu wassalam ma'aikin Allah ya ce annasu rajulani alimun wa muta'allimun wa sa'irun nas hamadun la hayra fihim mutane dai wanda za a ce waɗannan mutane ne mutum biyu ne malami da mai neman sani sauran kuma sa'irun da hamadun gauraye ne dai ga nan kawai la hayra fihim ba alkhairi a cikin su da annal mustami'a domin shi mai sauraron wal mahibba da mai son bi manzilatil muta'allimi suna matsayin masu neman sani وما أصل قول بعض العرب وانا بيا كوت تفجن ساشين لا ربا وان قوي لقوله ينا مدنسا وأزي كن صبوا خالصا أو ذيبا خالصا أو كلبا هارسا وإياك أن تكون إنسانا ناقصا wai in kai ɗana ina son ka zamo zaki ka san zaki ba rago ba ne halisan mai ƙarfi mai kyauci abu auziban ko kura harisan mai farauta au kalban ko kare harisan mai tsari iyaka ka shaidinka an ta kona ka kasance insanin mutum na kisan tauhidi duk mutumin da bai jaruntaka bai iya samu wani abu bai iya tsaron kansa ya zama nakisi to kaga ɗabi'an zaki jarunta karbo abu kura ko duk yadda za a ci sai an ci ba za ta kwana da yunwa ba kare kuma zai tsare ka yarda da kansa to idan ka rasa waɗannan abu to ka zama kawai naƙisi alayhi salatu wassalamu ya ce man ittaka ala yadihi aliman kataba Allahu lahu bi kulli khadwatin itqa raqabatin duk wanda malami zai tafiya sai ce ka hannunka in dafa ko ka faɗanka ya dafa hannunka ko ya tashi ko ya tafiya to Allah zai rubuta maka kowane taki da kai tare da shi a wannan dafa wanda ya maka ko rike hannunka kamar kayan tabawa ne wa man qabbala ra'sa alimin duk wanda ya sumbanci kan malami kataballahu lahu bi kulli sha'ratin hasanatan duk gashin da ya sumbanta nan Allah zai rubuta shi kyawun aiki kana alayhi salatu wassalam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi riwayati abi hurairah ruwan abin haruna bakatin samawatu sabuwa man fihinna wa man alaihinna wal aruruna sabuwa man fihinna wa man alaihinna li azizin dalla zalla wa gani iftaqara wa alimin tal'abu bihi al abu hurairah yana cewa sama tana mutane wasu mutane kuka sammai bakwai suna wani mutane kuka da waɗanda suke cikin saman bakwai ƙasan bakwai da wanda suke ciki suna wasu mutane kuka da waɗanda suke cikinsu suwaye su azizin zalla wanda aka ce wani ne yau ya kaskanta ina tsohon gwamna da tsohon ciyamu ko mutum zai jo sai an tada hankalin wuri gaba ɗaya wata rana sai wuce shi kadai sai ana nuna shi ga fa tsohon gwamna ne ko tsohon jaman ne ko tsohon azizin zalla ke buwaye wanda ya kaskanta duniya banza ce za ta ɗauke ka ne ta kai ka zama zama zama sai ga can sai ta gane ba na ta bane zai ta fatali da kai to dama masu bin kan ba Allah suke bi ba duniyar suke bi ba ta to me za a zuwa yi in ka taɓa ganin malami a musaka ko a yi fatali da shi a ba zai ba amma ka nemi duniyan ka samu ka gani wallahi ran da ta zube to mai gaishe kama sai fara jan haushinka da an gaina zuwa je kai yanzu bai da amfani ku kauce kawai to sama suna tausaya ku wannan azizin sallah wa ghaniyin iftaqara da mawadaci wanda ya talauta zai ga takaici kana da kuɗi ko kana faɗi a rubo da guru yau goma ba ne da Allah ya shi da fituna wanda ka fi wahala da shi zai fara matsiya ko wa alimin tal'abu bihin juhalu na uku shine malami wanda ya zauna cikin jahilai jahilai suna wasa da shi yanzu shine ba kana da ilimi jahilai na wasa da kai me kana tsoron karka bata ma wani rai don karka rasa wani abu a wurin shi ɗan jahilai ke amfani ba za ka gaya mai gaskiya ba saboda ka aje ilimin wuri ɗaya ka manta Allah ne wa mamin dabatin fil halli illa ala Allah rizquha wa alam mustaqarra wa mustawnaha kullum fi kitabin sai ka wannan kana ai in ban biwa ne ba ai ba za a sha miya ba ina wa ga maka ko ko ko an ai gwamnati ai ai in ba a faɗa yadda ba za su ba za su yi mana abun nan ba to malamin da jahilai ke wasa da shi kenan to sama na mashi kuka وقال عليه الصلاة والسلام يشي حملة القرآن ما روكا قرآن سوني عرفا وأهل الجنة مثلا لمتان الجنة والشهداء أقيال أهل الجنة عرفا وأنا نفي سراقنا الجنة سوكو شهيدي أقيال أهل الجنة أما قويو أن كان سراقنا الجنة wal'ambiya su ko annabawa sadatu su ne shugabannin ahalin jannati yan aljanna hukala alaihi salatu wassalam ya ce al'ulama umar fatihul janna malamai su ne mabudan aljanna wa kula fa'ul anbiya ya halifofin annabawa kalar rawi mai ruwayan wannan hadisi ya ce al'insanu la ya kunu miftahan mutum ba zai zama mabudi ba sai dai ma'anan mabudi إنما المعنى أن عندهم من العلم مفتاح الجنان abin da ake so a gane ana suna da mabuɗin aljanna min ilmi daga ilimi wa dalilu alaihi dalili a kansa anna man ra'a fi an-nawmi anna bi yadihi mafatihu al-janna fa innahu yuta ilman fi ad-din shi duk wanda ya mafarki a cikin baccinsa sai ya ga an bashi mabuɗin aljanna kawai sai ya falka sai ya ganshi akan gado to ana masa bushara Allah zai ba shi ilimi ne zai ba shi ilimin addini shine fassarar mabuɗi da aka baka na aljanna to Allah zai baka ilimi ne alaihi salatu wassalam ya ce inna lillahi ta'ala fi kulli yawmin wa lailatin alf rahmatin Allah yana saukar da rahama dubu a kowane dare da rana Allah jami'i khalqihi a dukkan halittansa algafilina walbaligina wa ƙaidil baligina rafkananu da balagaggu da wanda ba baligan mama ya raba su kamar haka tis'umi atin wa tis'atun wa tis'una wato 999 wato dubu ba kwara dai ko rahamatan duka an tura lil ulama ga malamai ne wa ɗalibin ilimi da masu neman ilimi wal musulmi da musulmi wal rahmatul wahidatu rahama guda ɗayan nan idan ake jarraba lissa'irin na sai ka tarsashin mutane kala alaihi salatu wassalamu qultu nace ya jibrilu ayyul a'mali afdalu li ummati jibrilu wani aiki ne yafi ga al'umma na an gaya masu kala sai jibrilu ya ce al'ilmu ilimi qultu annabi ce sai na ce ya jibrilu summa ai sannan mene kuma bayan ilimin ya ce an nazuru ilal alimi kallon malami kala sai ce sun ma'ai sannan mene kala ce ziyaratul alami ziyarar malami sun makala sannan ya ce wa man kasabar ilma lillah duk wanda ya kasabin ilimi ya je neman ilimi don Allah wa arada bihi salaha nafsihi wa salahal musulmina kuma abin da yake nufi da iliminsa ba don wani neman ɗaukaka ba ya gyara kansa ya gyara musulmi lam yurid bihi gharalan ba yana nufin wani bukata min duniya na duniya ba fa innaka ya rasulullahi to annabi ka gaya masa kai ne mai lamunin sa aljanna kai ne kafiluhu fil janna kai ne mai masa lamuni aljanna alayhi salatu wassalam ya ce asharatun tustajabu lahum da'awatu ga mutane guda goma wanda in an sun yi addu'a Allah yana amsa masu al'alimu malami wal muta'allimu da mai neman sani wa sahibu husnul khuludi mai kyakkyawan ɗabi'u wal maridu da mara lafiya wal yatimu da maraya wal gazi da wanda yaje yaki wal hajju da wanda yaje haji wan nasihu lil muslimina da mai wa mutane nasiha a cikin musulmi ga musulmai wal waladul muti'u li abawayhi da mai biyayya ga iyayensa shi ma Allah na karban addu'ansa wal mar'atul mudi'atu li zawjiha mata da take biyayya ga mijinta sai lan nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mal ilmu kala yace maqala dalilun dalilul amali kila famal aqalu qala qa'idul khair me ake ce mai ilimi sai ce dalili ne na aiki shi ke nuna maka yadda za ka yi aiki aka ce me hankali ya ce jagoran alkhairi ne kila an ce malhawa me ya son zuciya kala ya ce markabar ma'asi abin hawan sabo kenan in dai son zuciya hau an samu abin hawa na sabo zai ta sukuwa kila aka ce fa malmalu me ya kuɗi menene kuɗi zai ce kuɗi rida'ul mutakabbirina mayafin masu girman kai kila an ce umar duniya mai duniya kala ya ce suƙul ahirati ita duniya ba wata abu ce kasuwa ne na cin kasuwan lahira ko dai ka sai abin da ka ci riba ko ka sai abin da ka ci shari so kasuwa ne ka kuwa zo cin kasuwa ne an jima kaɗan za a tashi dama kasuwa ɗayan biyu ne ko ne a ci riba ko a yi asara to iyakan duniyan kenan annahu alayhi salatu wassalam kana yuhaddisu rajulan annabi yana ma wani mutum tadi fa auha Allahu ilayhi Allah ya yi wahayi gare shi ya gaya masa annahu lam yabqa min ummi hadha ar-rajul alladhi yuhaddisuhu illa sa'atun taw wani mutum yana gaban annabi suna magana sai Allah ya ma annabi wahayi cewa wannan mutumin da yake gabanka saura awa daya ban duniya ba abin da ya saura daga rayuwar sai sa'a daya to kuma wannan lokacin lokacin la'asar ne fa akhbarahu rasul bi zalika annabi ce to kai fa saura ka dan zaka mutu saura awa daya fal daraba rajul mutumin ya rikice ya girgiza wa qala shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah dullani ala awfaqi amalin li fi hadhihi sa'ati saura awa ɗayan nan ka nuna mani wani aiki wanda zai dace mafi dacewan aiki da zai yi gare ni in samu gafara a wannan sa'an da ya rage kala sai annabi ce ishtagir bi ta'allumi je ka nemi sani fashtagala bi ta'allumi ya shagalto je yana ta karatu wa kubi da aka karbe shi kabilan magaribi gaban magariba kala rawon yarwa ya ce lauka na shay'un aflala min ilimi wannan yana nuna maka da akwai wani abun da ya fi ilimi la'amarhu annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi ya hore shi bihi da shi fi zalika lokaci wa qala annabi ce alaihi salatu wasalam annasu mauta illa alalimuna ma mutane duka matattu ne sai dai malamai karka dauka wai baka da rai ne kana da rai matacci kana da rai alalimuna fa mauta qabla mutuhum ko to saboda haka masu rai ne mutane waɗanda suke nasu mauta alilal alimuna wal khabaru mashhur wannan hadisin mashhuri ne an anas daga anas kala alayhi salatu wassalam sab'atun lil abdi tajri ba'da mautihi ga wasu abubuwa guda bakwai wanda suke gudana ga bawa bayan mutuwarsa ma allama ilman wanda ya san wanda ilimi au jarani haram ko gudanar da korama ko haƙari jiya an haƙar biran ko haƙari jiya an bana masjidan ko gina masallaci an warrasa musaban ko bar gadon ƙur'ani an taraka waladan salihan ko ya bar ɗa na gari ya du'u da ko da masa addu'a da khairi an sadakatan ko sadaka tujira lahu wanda za a gudanar masa ba da mautihi bayan mutuwansa faƙaddama alaihi salatu wassalamu a nan a cikin waɗanda ya faɗa guda bakwai ɗin nan annabi ya gabatar da at-ta'lima neman sani ala jami'il intifa'ati bisa dukkan amfanin li'annahu domin shi ilimi ruhani ne wa ruhani wa abqa min al-jismaniyya abin da yake ruhi ruhi ba a ganin sa jiki ko ana ganin sa duk wanda ka ce ina ransa yake ba zai gani ba to ilimin ma an ka tambayi mutum ina yake bai gani ba to shi ruhani ne jismani ko ana gani kala alaihi salatu wassalam manzon Allah ya ce la tujalisul ulama illa idza da'aw illa illa idza da'aw da'awkahu min khamsin ila khamsin kar ku zama malamai sai dai idan sun kira ka daga biyar zuwa biyar wato su fitar da kai daga abu biyar su kai ka ga abu biyar su fitar da kai daga shakka ila ne zuwa yaqini su fitar da kai min al-kibri daga girman kai ila tawali'u zuwa kankan da kai su fitar da kai min al-adawati daga gaba ila nasihati daga zuwa nasiha su fitar da kai daga riya ila al-ikhlasi zuwa hilasi wa min ragabati ila zudi kuma daga kwadayin duniya zuwa gudun duniya wadansu na dauka gudun duniya nan shine kai zauna mutsu mutsu ba haka bane ka samu duniyan kare shagar da kai shine gudun duniya to wai mutum bai da shi an ce na gudun ta ba sai ka samu mun gari na tukun sau da ka nike ganin ba ka samu ba ka ce wai kana gudun ta ka same ta ba shagaltar da kai ba ita ce gudun duniya to shi yana daga cikin al'amarin shi bayan ya kan cewa kul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatu min rizqi kamin zuwan sa malamai sun sha waya sa tsumma kwanta a toka ba akwati shi daki warin hayaki gemun nan ya hayaki duk sauransu wai ana zuhudu wai shine sufanci sai ba ya zai shahaba ba ai ba kusan yadda abin yake ba kul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadi wa hana a ci dadi yi da biyanka ka ci lafiya dau sari ganka mai tsada ka ji tsoron Allah annabi ya ce attaqawa hahuna attaqawa hahuna attaqawa hahuna wa ashara ila sadrihi sai wasu malamai suka ce almar'u bi asgarihi la bi ajwafaihi mutum wanda ake ce mutum ana sanin sa ne da yan ƙanana guda biyu ba da tiga tiga guda biyu asgarai ke zuciya da harshe ajewa fahi katon riga da katon ciki za ga mutum kato to in ka bincike shi bankon banza ne ba komi a ciki to lalle ne a fitar da kai daga ragba ila zuhudi duk duniya ana wani hadisi na cewa a duniya ummu rujani wallahi la murjulu ala hubbi ummihi duniya uwar mazaje ne ba a zargin mutum don ya so duniya amma fa ka ta halaka ka so kai mota kai gida kai mata mai kyau ka ji tsoron Allah kalas shi ne to daga ragaba ila zuhudi zuwa guda ba zuhudin wancan wannan na shan wuya ba wasan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi wasici zuwa ali bin abi talib radiyallahu anhu kale ya ali ihfaz tauhida ka kiyaye tauhidi fa innahu ra'su mali ni annabi kan dukiya na wato uwar kudi na shine tauhidi walzam al'amala kallimci aiki da abin da ka sani fa innahu hibbati shine sana'a na wa kimi salata ka tsaye da sallah fa innaha ita sallah qurratu aini sanyi ido na kenan wa zkurir rabba ka ambaci ubangiji fa innahu basiratu fuadi shine idon zuciya na wasu amalin ilma ka aiwatar da ilimi fa innahu shi mirasi kaduna ne alhamdulillah amina makaranta muka dace Allah ba mu ladan su mun ka kuskure Allah gafarta mun ga mutum malaji kan su kulwa sha da basu malaji ya gashi sunan nan wani wallahu uku magabatan mu duka na wannan unguwa da ko ina Allah ji kansu Allah gafarta ina da yana salatul fati kowa da bukatun sa Allah biya masa sallallahu alaihi wasallam اللهم قل بنا فانك بنا بصير ولا